بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren ashirin ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da sha biyu ga watan february shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 43 daga cikin jeren karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu muslim ibn al-hajjaj abul hussein allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mun shiga babu bayanin salawatin da hiya ahadu alkanin islam babin da ke bayyana sallolin da ike su ne ɗaya daga cikin rukunan musulunci ma'ana waɗannan salloli da muke yi a zahar da la'asar magariba da isha da sallah asuba su ne ake ƙididdigewa a matsayin salloli na rukunan musulunci mun ji hadisin sahabi ainihin wato a talha ɗan ubaidillah a inda ya ce wani mutum ne ya zo daga cikin mutanen najad kan shi mutu ya rinka magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga nesa sai ba a fahimtar me yake cewa hace lokacin da ya matso kusa sai muka bi ashe yana tambayar manzon Allah ne game da menene addinin musulunci manzon Allah ya ce mishi musulunci shine salloli biyar a wuni da dare ya ce bayan su akwai wasu annabi ya ce a'a babu wasu salloli da suke dole sai waɗannan sai dai in ka so kai na fila za ka yi ya bayyana mishi azumin ramadan ya bayyana mishi zakka ya bayyana mishi shari'o'i na musulunci kamar da za mu zo mu ji insha Allah ta'ala shi kuwa mutumin ya sha alwashin in dai waɗannan abubuwan su ne musulunci kuma su ne farilla to zai kiyaye su ba zai ƙara ba kuma ba zai rage ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce matukar wannan mutum ya ainihin kiyaye abin da ya faɗi to ya dace muna tattauna sharhin wannan hadisi in ba ku manta ba daga sharhin ainihin sahihu muslim mai suna ainihin wato albaharul muhitu sajjaj wallafar babban malami a sheikh muhammad ibn ali ibn adam ibn musa al-ethiopi allah maɗaukakin sarki ya saka mushi da alkhairi lokaci ya ƙure mana mun karanta fa'ida ta shida muna sharhinta akan bayan istihbabu safar wal irtihal min baladin ila baladin wannan hadisi yana nuna mana an so ka yi tafiya domin neman ilimi daga gari zuwa gari da ajali ta'allumi ilmi din don neman ilimin addini wa su'ali ahli ilmi da kuma ainihin wato tambayar malamai babu laifi ka tashi gari ya gari ka tafi har wani gari domin yi wasu malamai tambaya ko makamantan haka a yanzu da allah maɗaukakin sarki ya kawo sassauci da sauƙi abin da ya shafi tambayoyi idan abubuwa ne tsaware za ka iya bugawa malami waya ka yi mishi tambayoyi ainihin akan waɗannan abubuwa innama wani abin mamaki da yake faruwa jama'a yayin da Allah ya kawo wannan sauƙin da yawancin musulmi kuma sai ya zama musu wata hanya ce wai da kuma za su yi violating wato za su ci mutuncin wannan sauƙin misali jama'a lokacin da zai zan wannan mutum ya taso tun daga ƙasar najad ya zo har madina yawa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya kamar ka ce yanzu daga iraki zuwa saudiya waɗannan irin tambayoyin da ya yi a yanzu in ka samu malami za ka iya mishi ta su ta hanyar waya ko ta hanyar imel mai maka bayani gamsashe amma kaga in wani ilimi ne kake neman ka zauna a biya maka wannan ba za a ce ka zauna a karantar da kai ta hanyar intanet ko ta hanyar imel ko makamantan haka ba tare da cewa ana yi amma mu ba za mu karfafi haka ba abin da yake daidai je ka zauna gaban malami ya koya maka karatun alkur'ani ko hadisi ko karatun fiqh ko kuma wani abu da ya shafi addini amma abin da ya shafi fatawa wannan babu laifi ka nemi malami ya maka bayani abin da yake faruwa a yanzu shine abin mamaki Allah madaukakin sarki ya raya mu zuwa idda yanzu tarho ya fi komai sauki ya fi komai kuma saukin kowa ya yi shi a kowane lokaci kuma kusan daga ko'ina birni da ƙauye to abinda aka samu rashin tarbiyya daga dayawa daga musulmin duniya a yau shine abin takaici ina mai bakin ciki in ce hatta wannan malamin mai wannan sharhin na sahihu muslim wallahi azim yanzu ya kai wata biyu wani lokacin za mu neme shi a waya da ta fara ringin sai ya yanke har sai da na buga wa ɗan shi waya me yasa sai ce saboda an bugo wayar galibi ba tambayoyi ne ake na neman fahimta addini ba tambayoyi ne ake yi na neman jayayya sai na ce Allahu Akbar har ɗan Abdul yake tambaya ta a ya ga kamar ina mamaki ne sai na ce to na ga mu ma ane mana haka ashe har irin su ane musu haka ɗaya kenan wani lokacin mutum zai dame ka da flash ne wai yana son ne kai malamin sai ka kira shi sai maka tambaya amma tambayar ita ce idan ya ga budurwa a supermarket yana son ta ya karɓi lambar wayar in dare zai kira ta flash zai mata an fahimta jama'a amma malamin addini shine abin wulakantawa ko kun fahimta jama'a wallahi daga wata biyu zuwa yanzu ko jiya sai da na buga malamin nan waya sai sanya ta a abin nan busy kawai dalili kenan amma da za ka buga mishi waya yanzu malamin mu Nasir al-Ghaffari da ke Riyadh yau kusan shekara ɗaya da rabi ban same shi a waya ba kuma duk karka karka daɗa karkar yanzu Ali Hassan ya daina ɗaukar waya me yasa kawai saboda rashin ladabi na ɗalibai yaushe za a ce malami da ke zaune yana rubuce-rubuce irin wannan har ya baka minti biyu minti uku zai saurare ka amma kai ba za ka iya sanya credit card na naira dubu ɗaya ka kira shi duk inda kake a duniya kai mishi tambaya ba jama'a ba abin takaici ba ne abin takaici ne shi yasa addinin musulunci alheri ne amma alheri baya kyautatuwa kuma sai da ladabi shi yasa shi musuluncin kuma ya sake koyar da ladabba waɗannan ladabban ne kaɗai sa al'ummar yau ake gwagwarmaya da su akan su kiyaye ko kun fahimta da da wahala ka kewaya wani wuri ce na kai tambaya ka ji yau shekara nawa rabon da wani ya mun waya in amsa mishi ta addini in matsala ɗaya ce har an kai lokacin da wasu waɗanda ba su samu kansa irin wannan halin ba suke zargi sai nake cewa bari ku kai irin halin da muka kai Profesa Bilal Phillips babban malami ne masanin addinin musulunci bature email ya bude da website ana turo tambayoyi da kanshi ya ce ya rufe ya ce ba zai iya ba amma jama'a ba abin ta kai ci bane yanzu kana kallon programs na kiristoci a tashoshin ait channel news da sauransu sai ka ga suna sanya ainihin prayers line lambobin waya wanda idan kana so komai tsakar dare ko mafarki kai ya firgita ka da daddare ka buga fasto ko ran fada zai tashi zai yi maka addu'a a tsakar dare za ka ga fasto chris an zuba wajen lambobi guda biyar ko guda shida duk wanda ka buga komai tsakar dare awa ashirin da hudu kawai zai ɗauka ka ce fasto na yi mafarki ne yanzu na zaka za sai ce oke shi ke na rufa idan ka maka addu'a a waya ma'ana kirista ba zai flashin ya rena fasto ba sai musulmi ne zai tsakaninmu da Allah jama'a ya zama mu ne da addinin da ya fi kowanne ɗaukaka amma rashin kan gadonmu ya sa tsakani da Allah hasken addinin baya bayyana daga gare mu tsakani da Allah wannan ba abin kunya ba ne lambar waya wai sai zama wai malami wai a nan ne wai za a buga wai a ci mutuncin shi mana in malaman sun daina amsa tambaya waye asara jama'a ne suka yi asara fa to amma kuma ya ka iya ba wata gwamnati da na san ta ɗauki nauyin lambar wayar wani malami kaf a najeriya har malaman da ake ganin malaman gwamnati ne ba wata gwamnati ko ƙungiyar addini da na san za ta zuba musu kuɗi a layi su yi ta flashing a yi ta flashing ɗinsu su kuma suna calling back daga nan kuma suna ainihin ba da fatawoyi kuma kairin da wani malami ya fara maka haka ya kamata ka fara tambaya ina yake samun kuɗin da yake recharging layin har yake amsa wa mutane haka so da haka wajibi ne jama'a musulmi wallahi mu ji tsoron Allah munasaba akan wannan ku duba tun ranar gini ranar zane tun ran da muka buɗe wurin nan ɗaya ga ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu bara kenan daidai da ɗaya ga august 2011 bara kenan a taba turan mu muka ce duk wanda ke buƙatar sauraron wa'azi ko karatu a wurin nan kofa a buɗe take matuƙar abin da zai kawo shi kenan amma kuma muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam inna li kulli malikin hima kowane mai sarauta yana da tsare-tsare wa inna himallahi maharimahu Allah ma a matsayin shi na sarki yana da dokoki su ne da ya haramta muka ce duk wanda zai shigo wurin nan ya kashe wayar shi kada ya sa ta a silence mode kada ya sa ta a vibration ba don komai ba saboda dalilai biyu na farko akwai interface za a rinka samun karo tsakaninta da na'urorinmu da muka sa wurin nan na ainihin rekodin da sauransu na biyu ba daidai ba ne a tara jama'a suna sauraron karatu hankalinsu ya matsuri guda sai a ji wata waya ta carke da ƙara gaba ɗaya ka raba wa mutane hankali kai ma za ka zama embarrassed haka ne ko ba haka ba amma ku duba kullum sai ana karatu sai ka ji wata waya ta yi ƙara me yasa in wani ya kashe daga gir an ce mai ya kashe ya shigo sai kunna abin shi jama'ar musulmi tsakaninmu da Allah muna son ne for the first time in the history of Nigerian Muslims a karan farko a tarihin musulmi na Najeriya fa mu kwatanta cibiyar karantar da addini irin wadda ake a ko'ina a duniya tsakani da Allah an waye gari yau addinin musulunci jama'a a ƙasar nan tamu fa duk inda ka je ka ji an ce ana wa'azin addini za ka je ka samu an samu bakin kwatanni ne ana yi ko an tara kan titi ne ana yi babu tsari wai shi ne muka ga cewa mu tsaya mu gina wuri ingantacce wanda zai iya withstanding the test of the time wato zai iya tafiya tare da tsarin yadda zamani yake zai iya kalubalanta duk wani abu wanda za a ce ya dace da kaza kuma muka yi firiyin muka ce kowa ya zo wurin nan ko kai musulmi ne ko ba musulmi ba ne ka zo kowane iri ne kai ka zo ma damar ba fitina ce za ta kawo ka nan ba shi kenan ka zo in kuma fitina za ta kawo ka kace lallai fitina za ta kawo ka ita ba muka ce ka zo a shirye muke wani kullum wujahatin wa muwalliha duk mun faɗi wannan tsakani da Allah ba za ku mamaki ka ga mutum dubu goma sun taru ga Pastor Chris a Lagos a cikin ƙaton ɗakin taro kowa akan kujera yana zaune tsakani da Allah yadda na kusa ke kallon shi yana sauraron shi haka na nesa yake yi kaf musulmi a Najeriya ba a arewa ba kaf a Najeriya musulmi ba su da irin wannan tsakani da Allah wannan ba abin kunya ba ne? To yi a karan farko ne muke so fa mu ɗan kwatanta, amma har yanzu an kasa samun goyon baya. Ba yadda za ka ga cikin mutum dubu goma ko dubu goma sha biyar a lokaci guda Pastor Chris ya nemi su lacca ka ga cewa wayar wani ta ringin ko kuma wani ya ɗauki waya yana amsawa. Kowa an ce ya kashe waya, kowa ya kashe. amma mu musulmi fa mutum zai ga a'a shi ko an ce kashe siyasa ta to gaskiya bari ku ji jama'a duk wanda aka kwace wa waya a wurin nan ni ne wurin ni ne nace a kwace kuma cewa ne an kwace a cire sim card din a bani wayar kuma in aka bani ta hallaka kenan duk inda za ka je ka kai ƙara ka je ba ka da matsala da kowa albani ne wurin shi ya ba da doka iyakar ta kenan tunda an yi mutane na Allah an yi yanzu na Allah ruwan iyakar magana kenan duk wanda yawan shi ke ƙara an kuwa karɓa ku cire sinka ɗin ya rage ku sanya ku ba shi sinka ɗin ku karya shi whatever amma ku ba ni ni ainihin wayar shi kenan tana wurina duk inda zaka je ka kai ƙara kar ka je ka kai ƙarar wanda ya kwace me wurin shi ne albani shi zaka tafi kai ƙara kar ka bata kanka lokaci iyakar ta kenan kawai tun da ni na sha alwashin ne sai na yi wurin yadda zai iya kasancewa yadda tunanina yake gaskatawa ya rage wanda ya ga cewa shi haka ba ta mishi ba sai haƙura ba dole bane nan ba masallaci bane ko sallah muke kulle get muke yi in ka shigo sai mu ce maka ba masallaci bane nan yana wa'azi dai kowa yana da yancin ya shigo ya ji wa'azi so waɗannan su ne maganganu amma abin takaici ne a ce irin wannan rahmat da Allah ya saukar mana a yau musulmi sun yi violating ɗinta mafi yawancin malaman musulunci na duniya yau an fusatar da su ba sa amsa tambayoyi a waya nasirul gifari dattijo ne yau shekarar shi tamanin da shida ko tamanin da bakwai profesa ne a ƙida a riyadu yake balarabe ne akwai lokacin da yake ce min yace wani lokacin karfe biyu na dare ko karfe uku sai a dame shi da flash sai ya kashe wayar yace shi kuma da baya so ya kashe wayar ne yace saboda internationally ana bugo mishi waya duk duniya ana bugo mishi ana mishi tambayoyi ji ɗaya daga cikin tafan shi dubi ɗaya daga cikin tafan shi gashi usulu mazhabi shi'a gashi hannu fa kawai na sa na ɗauko littattafan shi suna nan birjik a wurin nan wannan littafin mujalladi uku ne ta yiwu kana cikin karatu sai ka ga abu ya rikice maka sai ka duba kana da lambar shi baka da ita eh tana nan an sa ta a intanet green ɗinta sai ka ɗauka sai ka buga algafata malam yanzu haka littafin ka ne a gabana ina karantawa komai dare ya yarda ka buga ka tashe shi kuma zai amsa maka amma ya ce sai ai ta flashin ai ta flashin a hana shi bacci ya ɗauka a yanke ya ɗauka a yanke ma'ana ana jiran sai ya kira ya ce ba shi da ikon da zai iya haka da haka yanzu ya daina amfani da waya ne ya canza layi ne ba mu sani ba samir saboda kusanci na da samir jama'a akwai shekarar da simka ɗin shi ya faɗi saboda ni ya je yin recharging yana ya je yin welcome back ga alhaji murtala shekara tare muka je hajji ta ta kebi ya ce saboda ni ya je welcome back ya san ina ta neman shi ban same shi ba amma yau ni ma ina neman samir ba na samun shi sai dai in same shi ta hanyar wani da ke auren kanwar shi mu yasa duk matsalar kenan don girman Allah jama'a ba mu yau kanmu abin kunya ba tsakani da Allah jama'a ya zama musulmi sun gallabi malaman su suna canza abin a daidai lokacin da kiristoci suna ta display lambobin wayar malaman su waɗannan layukan na su pastor chris ba wani kristan zai tafi ya je sai ya ainihin tafi kamfanin glo sai ce wannan layin a ɗora dubu talatin a kai ba ma ya san a san kowaye zai tafi asalin ofis ne kawai ya bada lambar automatically ya ce a sa kuɗi a kai saboda ta fasto ce a daidai lokacin da mu kuma ana sa rai ne a yi flashin ɗinka ka kira ka amsa in ba haka ba sai a ce yana cin mutuncin mutane to shi yasa kuka ga haka Allah maɗaukakin sarki zai ta baiwa mutane malamai irin daidai da su shugabanni daidai da su kullum in kun ce an na haza sai Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum ya aka haka sai Allah ya ce daga kanku ne je ku saurari kaset din da muka sa mushi goron gayyata ai na faɗa na ce ba sauran Allah ya ba ku malamai irin su Abubakar Gumi saboda kuma ba irin su ba irin su Sardauna bane irin yadda karan bana maganin zoman bana irin yadda kuke haka Allah zai ta baku malaman irin yadda kuke haka Allah zai ta baku 'yan siyasa irin yadda kuke haka Allah zai baku shugabannin amma jama'a a ce malaman addini su ne wulaƙantattu su ne ƙasƙantattu jama'a kuma ba za ka tausaya malaman najeriya ba ko aikin hajji aka je ka je ka duba ka gani statistically sai alhazan najeriya kaga sun fi kowane alhaji aiki da ilimi kowane irin alhaji bai rage maka ba har alhazan saudiya to duk wannan kokarin da malaman suke amma kallon banza ake musu to abin da da wannan karatun yake nuna mutumin nan ya tashi tun daga Najar ta Iraki ya zo har Madina don tambayoyin addini don haka kai ma ka ɗauki addinin musulunci da muhimmancin da zaka iya tashi daga wani wuri ka tafi domin tambaya wa minha jawazul halif fil amri muhim wannan hadisi yana nuna mana halaccin rantsuwa game da wani al'amari mai muhimmanci wa illam yustahlaf ko da ba a nemi mutum ya rantse ba in har abu ne mai muhimmanci shi da kanshi zai iya ainihin wato gumi kirji ya rantse haisu inna hadha rajula qala bi hadarati nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kar ka manta wannan mutumin a gaban annabi yake cewa wallahi la azidu ala hadha na rantse da Allah ai ba annabi ne ya ce mishi rantse ba shine ya rantse kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falam yunkir alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallama zalika manzon Allah bai mishi faɗa ba ce dan me za ka rantse an ce ka rantse ne ana yin rantsuwa domin ƙarfafan magana ita ce irin wannan ana yin rantsuwa ta neman yanke shakka duk yana faruwa irin haka kana ganin in ka faɗi magana za a yi shakka sai ka haɗa da rantsuwa kana ganin magana kana so a ɗauke ta da muhimmanci sai ka haɗa da rantsuwa ko da ba a neme ka da ka rantse ba wa minha al-iktifa'u fi imani shakhsi bil i'tiqad al-jazim min ghairi nazarin wal istidlal khilafu آه خلاف ما قرره علماء الكلام من وجوب النظر والاستدلال وهو مذهب باطل مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص na daga cikin darussan da hadisin nan yake nuna mana shine halaccin in har aka samu musulmi da imani ya tabbata yana da imani eh ya isar maka kai mu'amala da shi a matsayin shi na musulmi ba wai sai lallai yana da karatu karatun da zai iya kare imanin ba don ba lazumi ba ne kowa sai in ya zan yana da ilimi ilimin da zai iya kare musuluncin shi in dai aka same shi yana da imani wane e Allah sai ce Allah ɗaya ne ya yi imani ya san abubuwan da ake so sani shi kenan saɓanin malaman ilmul kalam waɗanda su suke cewa ba zai yiwu ba a ce kana da imani sai in kana iya kafa hujja akan duk wani abu da kake ka yi imani da shi yace wannan ya saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake akai dan kaga wannan mutumin kauye ne ba karatu ne da shi ba yazo aka bayyana mai shari'o'in musulunci ya tafi shikenan ya fahimta haka haka waɗannan da ta da gani mutum ba ilimi yake da shi ba amma yana da tauhidi ya san Allah ya iya shikenan yaje bautawa Allah musulmi ne shi ne ina fata an gane ومنها أن في قوله أفلح إن صدق دليل على أنه إن لم يصدق in lam yasduq fi maltazama la yuflihu wannan hadisin da yake cewa in har ya gaskata abin da ya faɗi to ya dace dalili ne akan cewa kenan in bai gaskata ba fa to ba lazumi bane kuma ya dace abin da yasa aka ce ba lazumi bane ta iya yiwa ya gaza kuma rahama Allah ta zo gare shi amma dai ba lazumi bane ففيه رد على المرجئة القائلين لا تضر المعاصي مع الإيمان وإن ترك الأعمال wannan hadisi raddi ne ga murji'awa murji'awa wasu mutane ne waɗanda suke cewa matuƙar mutum yana da imani to duk irin ka tobara da irin saɓan allah da ya babu komai ko da ya bar ayyukan alheri imanin kawai ya isar ma'ana yana da imani yana ayyukan alheri baya saɓan allah kaga imanin shi yana da ƙarfi kenan to shi kenan sai koma yana saɓan allah sai daina ayyukan alheri to imanin shi ya ragu to murji'awa su sai suka ce a'a tun da yana da imani imanin ya isar imanin ya yi kabarin saɓon allah ba komai rashin ayyukan alkhairin ba komai ina fata an gane wa minha anna man ata bil khisal al madhkura wa wazaba alaiha sara mufliha duk wanda aka ga ya kula da sallah zakka azumi hajji da sauran waɗannan rukunai na musulunci matukar ya dimanci su to a mishi fatan cewa zai samu aljanna ومنها أن فيه استعمال الصدق في الخبر المستقبل ana iya amfani da cewa abu kaza gaskiya ne tun abin bai faru ba saboda ai annabi yana faɗin maganganun da mutumin nan na cewa gaskiya ne gaskiya ne da kumanta ba sai a can baya hadisin Umar da Abu Huraira a nan kuma annabi yana cewa in har mutumin nan ya aiki da abin da yake faɗi in ya gaskata abin da ya faɗa kaga bai aikata ba to shikenan ya dace ma'ana abin da bai riga ya faru ba ana iya gaskata shi saɓanin malaman lura malaman lura na cewa ba a cewa abu gaskiya sai in ya faru ya tabbata an fahimta mutum ya zo wurinka don Allah wani aramin naira dubu ɗaya sai ka ce ka dawo bayan sallar isha in Allah ya so zan baka sai ka ce gaskiya ne na gode ma'ana ka gaskata shi tun bai baka ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ina fata an gani saboda kuwa qur'ani Allah yana ishara da cewa zalika wa'adun ghairu makzub alkawari ne wannan da Allah ya kuma ba abin karyatawa ba tun kafin zartar da alkawarin amma Allah ya tabbatar da gaskiya alkawarin to sannan sai mala yace almas'ala ar-rabi'a ya tattauna mas'ala ta hudu akan ma'anar tabbatar da cewa ainihin wato da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aflaha in sadaqa idan har mutumin nan ya gaskata abin da ya faɗa to ya samu ainihin babban rabo to malamai sun tattauna dangane da wannan ainihin maganar cewa to in ya gaskata ne ingantacciyar magana ita ce in ya gaskata duk waɗannan abubuwan bai naƙasa sallah ba bai naƙasa zakka ba bai naƙasa aikin hajji ba bai naƙasa tauhidi ba komai ake nufi ina fata an gane al-mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar إن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات ta iya yiwa ka ce to wannan mutum da ya ce ba zan ƙara a kan waɗannan abubuwa ba ba zan rage ba ta a cikin hadisin ba dukkan shari'o'i aka ji an wajab an an shar'an an yi mishi bayani ba ma'ana yanzu in mutum ya riƙe waɗannan abubuwan kawai sun isa sai malam ya ce fal jawabu annahu ja'a fi riwayat al-bukhari fi akhir hadha al-hadith ziyadatun tuwaddihu al-maqsuda qala fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amsa wannan tambayar ita ce wannan hadisin ya zo cikin sahih al-bukhari a cikin riwayar bukhari a ƙarshen ta ga abin da aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai bada riwaya yace daga ƙarshe sai manzon Allah ya bayyana wa mutumin nan dukkanin shari'o'in musulunci kaga wannan ashe ba iya nan aka yi mishi bayani ba dukkan shari'o'in musulunci aka yi mishi bayani fa adbara rajul sai mutumin ya bada baya wa huwa yaqulu wallahi la azidu wa la anqusu mimma farada Allah ta'ala alayya shay'a na rantse da Allah ba zan ƙara komai ba zan rage komai ba daga cikin abubuwan da Allah ya farlanta mini fa ala umumi qawlihi bi shara'il islam wa qawlihi mimma farada Allah alayya yazulu al-ishkalu fil fara'idi shikenan yanzu wannan riwayar da ta nuna cewa annabi ya bayyana mashi dukkan shari'o'in musulunci shi kuma da inda a ƙarshe yake cewa ba zai ƙara a kan abubuwan da Allah ya farlanta mashi ba to shikenan waccan tambayar ta kau kenan cewa ashe ba wai waɗannan abubuwan da muka ji ne rukunan musulunci kaɗai aka bayyana mai ba sauran shari'o'in musulunci ma'amurat abubuwan da aka yi umarni walmanhiyat da abubuwan da aka hana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato bayyana mishi wa amma nawafil to su kuma nafil silifa yahtamilu anna hadha kana qabla shar'iha to nan ne za a tattauna wata matsala da muka fara ishara akan haka shin me ake nufi da an bayyana mishi shari'o'i da aka farlanta daga ƙarshe aka bayyana mishi na filfili sai kuma ya miƙe yana magana akan shi dai zai kiyaye farilla ba zai ƙara ba ba zai rage akan farillolin ba wasu malamai da suka tayi sai suka ce gaskiyar abin da ya faru wannan ya faru ne kafin a shar'anta na filfili to amma aka faɗi haka kuma hadisin zaka ji kamar ya warware magana domin a cikin hadisin annabi ya bayyana mishi illa an tatawwa'a sai dai in za ka yi tatawwi na fila kenan wakila ya tamilu annahu arada la azidu fil fardi بتغيير صفته كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسا وهذا تأويل ضعيف wasu kuma sai suka ce a ai abin da wannan magana tashi take nufi ma asali da yake cewa ba zai ƙara ba yana nufin ba zai ƙara daga abin da yake farilla ba shine kamar sallah azhar ba zai yi ta raka'a biyar ba ba kuma zai yi ta raka'a uku ba wasu suka fassara da haka to sai malam ya ce amma wannan fassara tana da rauni ويحتمل أنه أراد لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك ما لا zai iya ɗaukar ma'ana kuma shi dai farillu zai yi ba zai ainihin wato yi sakaci game da farillu ba amma nafila ba zai aikata ko ɗaya ba malam yace to kaga wannan fassara in an ɗauke ta daidai ce domin mutumin da ba zai sakaci game da farilla ba ko ɗaya zai kiyaye amma na filfili ne ba zai ba wannan ba ka da yadda za ka ce ba zai dace ba in har ya kiyaye zai dace wa in kanat muwazabatuhu ala tarki sunan madmuma wa turaddu biha ash-shahada illa annahu laysa bi'asib amma sai malamai suka ce to sai dai kuma fa akwai matsala in ya zama kai farillu kadai kake yi baki ɗayan ka watsar da abubuwan da suke na filfili ne to ana iya zargin ka akan haka wasu malamai ma sai su ce in ka ba da shaida ba za a ansa ba illa annahu laysa bi'asu sai dai ba za a ce kai ne sabon Allah bane bal huwa muflihun najib za a iya cewa ya dace kuma zai tsira a ranar alkiyama ina fata an gane a takaicen takaitawa gaskiyar lamari ma'anar wannan hadisin ita ce kamar yadda wannan magana ta ƙarshe ta nuna abinda mutumin ne yake cewa shine farillai zai kula da su ba zai ƙara ba ba zai rage ba ba zai nafila ba ba zai kuma ba amma su farillan zai kula da su keke da keke wannan magana ita muka tabbatar a jiya المسألة السادسة اعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة وكذا في غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم ولم يذكر في بعضها الزكاة وذكر في بعضها صلة الرحم وفي بعضها أداء الخمس ولم يقع ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا وإثباتا وحرفا wata mas'ala ce a cikin hadisin nan kadda mu gama karatu baka ji an yi magana hajji ba to shi hajji ba farilla bane malai ce a farilla ne yace amma riwayoyi ne yadda suka zo wani mai riwaya ya kiyaye ya ambaci azumi wata mai riwayar wata riwayar babu hajji kai a wata riwayar ma ba ambaci maganar imani ba ya ce asalin waɗannan abubuwan haka suka rinka faruwa wannan riwayar ta zo da bayani ba azumi wannan riwayar ta zo amma dai duk riwayar sun haɗu akan babu hajji malam ya ce wa qad ajaba al-qadi iyad wa ghayruhu rahimahumullahu ta'ala anha bi jawabin لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضي يال بشيد وسمع لما يسمى بعد أمسا ون ابن الصلاح يزو يتاتي أمسا تاسو يتي gaskiyar lamari wannan sabanin da aka rinka samu a cikin riwayoyi ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya faɗi komai gaba ɗaya بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط wannan ya faru ne daga masu riwaya gwargwadon abin da kowa ya haddace shi yake kararwa ina fata an gani faminhum man qassara faqtasara ala ma hafizahu fa addahu daga cikin su akwai wanda ya zan ya takaita dan haka da yazo kawo riwaya sai ya bayar da abin da ya takaitu akai walam yata'arrab lima zadahu ghayruhu bi nafi wala isbatin ko da ya lura wani ya rage ko ya ƙara shi in ya zo sai kawo iya abin wa in kana iqtisaruhu ala zalika yush'ir bi annahu al-kull ko da yake in ya kawo kuma sai a ji kamar haka riwaya take gaba daya faqad bana bima ata bihi ghayruhu min as-siqat anna zalika laysa bil kull yayin da kai zaka ga riwayar wani a ciki ba magana ba magana zakka sai ka ga a cikin riwayar wani kuma akwai daga nan ne sai ka gane ashe wancan ya ruwaito abin da ya sani ne kawai wannan kuma ya ruwaito abin da ya sani domin ka ji a cikin wasu ruwayoyi na wannan hadisi fa akwai bayanin sadar da zumunci ma da annabi ya ce mishi za ka sadar da zumunci a cikin wata riwaya akwai bayar da humusi me ake nufi humusi shine lokacin da kuka je kuka yi jihadi za ku ba da ɗaya bisa biyar a matsayin ainihin kasan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ainihin dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma kana noma a gidanka ko ka sai fili kana haka fandisho za ka yi gida sai ka samu wata dukiya daga cikin dukiyoyin mutanen da wanda wani ya ɓoye to wannan dukiya ta zama taka za ka raba ne amma kashi biyar sai ka ɗauki kashi hudu ka rike ɗaya bisa biyar kuma sai ka bayar sadaka a cikin wata riwaya an samu wannan to amma kaga yawancin wasu riwayoyin ba a faɗi ba sai malam yake cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ji a baya ya bayyana wannan mutum duk shari'o'in musulunci wajen riwaya ne wasu suke takaitawa wasu kuma suke kawowa don haka yayin da wane ya kawo abu uku wane ya kawo biyar to sai mu gane ashe wane da ya kawo uku ashe riwaya shi ba cikakkiya ba ce saboda ga wani ya kawo biyar tunda hadisin ɗaya ne wane da ya kawo biyar in muka duba hadisin wani kuma muka ga bakwai sai mu fahimci ashe shi kuma wane da ya kawo biyar shi ma ba riwayar kenan ba ya kawo abin da ya haddace ne da wannan ne malaman hadisi suke da ɗabi'ar in suka samu hadisi a littafi guda sai su bibiyi sauran littattafai domin neman wannan hadisi sai su samu wasu riwayoyi waɗanda za su taimaka al'amura su ƙara bayyana ƙarara ya ce ala tara fi hadisin nu'man ibn qawqal al'ati qariban wa ikhtalafat riwayat fi khisalihi biziyadati wan nuqsan ma anna rawi al-jami' rawin wahid wa huwa jabir ibn abdullah fi qadiyatin wahida ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها هذا آخر كلام الشيخ ابن الصلاح وهو كما قال النووي تقرير حسن والله تعالى أعلم بالصواب هلا ابن الصلاح يجي باك غا وانا حديث زام زو مكرنتا نان غبا باغا شي wannan hadisin da muke magana ai wannan da muke karatu a kai yanzu ai talhatu dan ubaidillahi ya ruwaito shi abu huraira da ainihin umar su kuma sun ruwaito wasu ruwayoyi a baya ana samun sabani yace to ga hadisin jabir nan gaba za mu karanta sahabi ɗaya ne amma almajiran shi kowa ya ruwaito ruwaya mabambanta shine kowa yana ba da labarin gwargwadon abin da ya haddace ni Allah maɗaukakin sarki ya taimaka a tsari na musulunci idan wane ya ruwaito hadisi ya faɗi iyakacin abin da ya haddace wani ya zo ya ƙaro riwayar da tafi wannan matuƙar mutumin kirki ne sai a karɓa na fata an gane matuƙar mutumin kirki ne sai a karɓa dubi tahiya da muke a najeriya tana nan cikin muwatta ta imam malik at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah wannan tahiyar imam malik ya ruwaito ta bai haƙi ya ruwaito irin ta ta hanyar imam malik kuma sai aka samu ƙari at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah as-salawatu lillah an samu ƙarin sunan Allah a wuri ɗaya wanda a riwayar da galibi mu muka haddace at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu amma nan kaga at-tayyibatu lillah as-salawatu lillah Allah ya kyauta. Almas'alatu sabi'a sai mas'ala ta bakwai da ya kawo waqtulifa fil istisna al-mazkur fi qawlihi illa an tatawwa'a. Rannan duk mas'alolin mun tattauna su a bayanan da muka yi a tattakaice insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayan wannan sai Imam Muslim ya ci gaba da kawo wasu hanyoyi na wannan hadisi da cewa haddathani Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id jami'a عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإسناد نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق wannan hadisin da muka gama karantawa da bayanin shi shine imam muslim ya sake samo shi ta wata hanya ya ce haddasani yahya ibn ayyuba malami na mai suna yahaya dan ayyuba a nemi shi ainihin wato nasba da cewa al-maqabil ya bani ainihin hadisi asalin shi mutumin kasar bagadadi ne abu zakariya al-bagadadi al-abid na fata an gane wa qutaybatu ibn sa'id da shi da malami na qutaybatu dan sa'id kun san dama wacce riwaya ta qutaybatu dan sa'id ce yace jami'an su biyu suka ainihin bani wannan riwaya an isma'il ibn ja'far daga isma'il dan ja'far kaga bambancin wancan riwaya da wannan daidai wannan wurin imamu malik ne a nan nan kuma ismailu dan ja'afar amma shi ma ismailu dan ja'afar ya ruwaito wannan hadisin ne an abi suhailin daga malamin imamu malik din nan kuma kanin mahaifin imamu malik don haka bambancin a isnadin shine waccan riwayar daga maliku ne wannan daga ismailu dan ja'afar sannan ya ce an abihi abu suhailin ya karɓo wannan hadisi daga ainihin mahaifin shi kamar yadda ainihin muka bayyana a jiya in ba ku manta ba kakansu imam malik din kenan malik ibnu abi amir an talha ibn ubaidillah an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi hadha alhadith talha dan ubaidillah ya ruwaito irin wannan hadisin sai ya ce nahawa hadisi malik kwatankwacin hadisin malik ghaira sai dai kuma annahu shi isma'ilu a nan a tashi riwayar ƙala cewa yayi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya ce aflaha wa abihi in sadaka wannan mutum ya dace da uban shi kuwa in har ya yi gaskiyar maganar da ya faɗi kaga ya zo da kalmar wa abihi wadda a wacce riwayar ba ta au da jannata ko kuma wannan mutum zai shiga aljanna wa abihi da ubanshi in sadaka idan har ya yi gaskiya akan ainihin maganar da ya faɗi na fata an gane to yanzu wannan riwayar a ƙa'ida ta ilimin hadisi a can sai ka ce imamu muslim ya ruwaito hadisin malik wancan hadisin na magama sharhi ya ruwaito shi don ya kawo shi gaba ɗaya amma a nan ya kawo wannan riwayar bai kawo ba to sai ka ce ashara muslim ila riwayati isma'il ibn ja'far wannan riwayar ishara muslim ne waccan kuwa ya ruwaito na fata an gane idan ana son ganin cikakkiyar ta tana nan al-imamu ibn manda al-imamu ibn manda wani babban malamin hadisi ne wanda ainihin wato ya rubuta kitabul iman kaga wannan littafi na shiga shi kitabul iman wannan taba'a ce da aka yi ta daga baya baya akwai malamin mu malam Ali Nasir al-Faqihi professor ne a Jami'ar Islamiyya ba yanzu ya daina karantawa da jimawa don ya ainihin tsufa ya ritaya ya yi ta hakikin wannan littafi a cikin mujalladi uku kitabul iman to ibnu manda a cikin wannan riwayar ya ruwaito a cikin wannan littafin ya ruwaito cikakkiyar riwayar Ismailu dan Ja'far wannan da Muslim yayi ishara ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam to ina zuwa a nan akwai wata kalma ga ta aflaha wa abihi in sadaqa wannan kalmar me take nufi قال النووي رحمه الله تعالى imam nawawi ya fassara ta yace hadha ma jarat adatuhum an yas'alu عن الجواب عنه مع قوله من كان حالفا فليحلف بالله وقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم تنبيه بذات تاسو شن أنا النبي نفيتي أفلح وأبيه شن وانا رنسواتي النبي يكي دا أبن وانا متن sai imamun nawawi ya ce wannan al'ada ce ta gudana ta larabawa su ainihin gudanar da kiran sunan uba ko sunan uwa a wajen magana amma ba wai rantsuwa ba ce domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk zai rantsuwa to ya rantse da Allah a wata riwaya ya ce Allah ya hana ku ku rantse da ainihin ubanninku wa jawabuhu to kenan yanzu ya za a fassara wannan kalmar anna qawluhu aflaha wa abihi laysa huwa halifan ba rantsuwa bace innama huwa kalimatun jarat عادة العرب أن تدخل أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف larabawa suna shigar da wannan kalmar haka suka saba ba wai da nufin rantsuwa ba sai in ce qultu laka ya muhammad wa abuk la tazuranna ni yawm as-sabt nace maka ya kai muhammad lallai lallai ka ziyarce ni ranar asabar to amma a cikin maganar sai nace wa abuk kamar ina rantsuwa da mahaifinka amma ba haka bane kawai kalma ce da haka suka saba na fata an gane ba rantsuwa ba ce kuma ba sa nufinta da nufin rantsuwa kama jara ala lisaniha aqra halqa wa ma ashbaha zalika kamar yadda ke gudana a harshen bahaushe asalin wai kalma ce ta me ta shakka ki wai babanka ya ce zai zo yanzu a wurin hausar bahaushe me ake nufi da wai kenan akwai shakka amma sai ga bahaushe ya ambaci wai din da nufin tabbas kuma ma'ana kenan baya nufin ma'anarta sai ce wannan hayu inna ma warada fi man qasada al-halif an yi hani ne ga wanda ya faɗi wannan kalma da nufin rantsuwa lima fihi min i'zam al-mahluf fihi fi bihi domin duk wanda aka rantse da shi to dalili ne an girmama shi irin girmamawar Allah wa mudahatihi bihi Allah azza wa jalla sannan kuma an kamanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala قال النووي رحمه الله هذا هو الجواب المرضي أفلح وأبيه إن صدق wannan mutum idan har ya gaskata abin da yake faɗi tabbas ya yi nasara domin in kai ƙoƙarin fassara ta a hausa kamar yadda na sako ta sai kuma bahaushe kasa gane nuna a misali ya yi gaskiya da baban shi bahaushe sai kasa ganewa saboda asalin kalmar ba ta al'adar abin nan ko kun fahimta jama'a misali jama'a na zauna da wasu waɗanda suke musulmi ne amma brokin ya ratsa bakinsu sai ka ji su ma suna kalma kamar irin yadda waɗanda ba musulmi ba suke sai ka ji ya ce our ask papa god to papa god menene papa baba to kaga sai ka ce a kai kana musulmi kana cewa Allah ba sai ce a kawai kalma ce ta girmamawa to ba yadda ka iya da shi ashe in dai ba ma'anar da ake tsoron ita yake nufi ba shi ke ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah ina da zuwa وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله wasu kuma suka ce ta yi wannan ta kafin a hana rantsuwa da ranin Allah sai zara kenan ma'ana kalmar rantsuwar ce amma kafin a hana aw fihi ibnaru ismin rabbi ka annahu qala wa rabbi abihi wa qila huwa khasun wa yahtaju ila dalil wasu kuma suka ce a akwai mahazufi ne akwai abin da aka share ma'anar ta asdaqa wa rabbi abihi ya aslaha wa rabbi abihi in sadaqa idan har ya gaskata abin da ya faɗa to ya dace ina rantsuwa da ubangijin uban shi wasu suka ce ma'anar ma'anar da ta kamata kenan wasu kuma suka ce a'a da annabi ya halatta shi kadai ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba sai malamu ce amma wannan maganan aka faɗe ta sai mu ce sai da dalili yawwa in ba dalili ba za mu yarda da ita ba wasu kuma malaman masu sai suka ce tashifi ne wai asalin kalmar ma aflaha wa abihi sai suka ce asalin an samu kuskure ne a cikin riwaya asdaqa wallahi ne sai suka ce wai kuskuren riwaya ce wannan magana al-imam al-qurtubi abul abbas yace kuskure ce yace kenan za a rinka kuskurantar da masu riwaya ba tare da dalili ba a ce sun ruwaito abu ba daidai ba a halin babu dalili yadda ka ji kalmar asdaqa ay aslaha wa abiyya haka take ba wai asdaqa a aslaha wallahi ba ne a'a asdaqa aslaha wa abiyya shi ne daidai ba wai wallahi ba ne suka ruwaito ta da kuskure to sai aka samu malam karrafi wani babban malamin ilimin usul fiqh ne shi kuwa ma da ya tashi sai ce riwayar ma ba ta inganta ba saboda imam malik ne ya ruwaito ta malaman suka ce a'a kai kuskure bayan riwayar da ta a cikin sahih al-bukhari da muslim don haka da malamai suka tabbatar da cewa magana farko da ta biyu ita ce kyakkyawar fassara fassarar farko ita ce cewa asalin kalmar tana gudana a harshen larabawa ne ba tare da ainihin nufin cewa ita kalmar ta rantsuwa ba ce wato kalma ce kawai da suke faɗi domin ƙarfafar ainihin magana ka ji fassara ta farko malamai sun yarda da wannan fassara ta biyu wadda ita ma malamai sun amintu da ita suka ce ita ce a ce wannan ya faru ne in ma rantsuwar ce kafin a hana iyakar wannan fassara malamai suka ce waɗannan su ne fassarorin da za a iya ƙarfafa a cikin wannan al'amari Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am wane ne mai tambaya na'am ba za a dawo ce ai tunda wannan ba matsala ce ta nahau matsala ce ta tauhidi in ka zo a cikin li'irabi dole kai li'irabin ta inna ma kawai abin da baka bata ma'ana shine ne kalimatin tufidu ta'kidal kalam kawai tana fa'idantar da karfafan magana ce kawai iyakar ta ke kawai ina fata an gani babu su'ali an arkanin islami babin da ke bayani akan tambaya dangane da rukunan musulunci ka zo ka tambayi malami ya maka bayani menene rukunan musulunci wannan daidai ne imam muslim ya ce haddasani amr ibn muhammad ibn bukair an-naqid حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضري حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض آه الأرض ونصب هذه الجبال آه الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم رمضان صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة jama'a kun ji wannan hadisin da imam muslim ya kafa hujja da shi a cikin wannan babu da ke bayani dangane da tambayar malamai game da rukunan musulunci imam muslim ya ce haddasani amr ibn muhammad ibn bukair min naqib malami na mai suna ainihin amr dan muhammad dan ainihin bukair an naqib shine zaka ji galibi imam al-bukhari wani lokacin ya zo riwaya kai sai ce haddasana amr min naqib ina fata an gane abu usman al-baghdadi mutumin kasar baghdad ne asalin shi babban malami ne daga cikin manya-manyan malamai shi ko yace nashi malamin mai suna hashimu dan alqasim wato ainihin abun nabri ya karantar da shi shi ma mutumin garin baghdad ne ina fata an gane shi ko yace malamin shi mai suna sulaiman dan mughira ya karantar da shi shi kuwa sulaiman dan mughira shi mutumin ƙasar basra ne shi ma mutumin kirki ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi ya karɓo wannan ainihin hadisi daga babban tabi'i sabitun al-bunani almajirin anas ne cikakken sunan shi shi kuwa sabit dan aslam sabit dan aslam al-bunani abu muhammad al-basri asalin shi mutumin ƙasar basra ne ina fata an gane shi ko yake daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda anas babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan wannan baiwar Allah mai suna Rumaisa ummu Sulaimin Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda قال أنس نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء أن هنا مرنك تنبيه من ذن الله جمد كومي سوني ذام تتونا وأن مسألة كما يدى مكفارة تتونا تأجيئة dangane da tambayoyi da suka yi yawa to sai aka ce daga yau kuma daina tambayar komai kawai saboda tambayoyin an rinka yi waɗanda babu ma'ana a ciki kun ga wannan ya yi kama da maganganun da muka fara a karatun nan ma'ana in kun fitini malamai da tambayoyi shikenan sai malaman su ce an hana ku tambaya shine in ya cire simka din ya jefar ka buga baka samu ba ba shikenan ba ina fata an gane shine ana zai ce an hana mu mu tambayi komai to muna nan haka muke zama fa kana yu'jibuna an yaji ar-rajulu min ahli al-badiya al-aqil to mukan yi sha'awar mutumin ƙauye amma mai hankali ya zo su mutumin mutanen ƙauye ba su da wannan dokar duk wanda yazo zai iya yin tambaya amma mu dai da ke zaune da annabi an hana mu tambaya to su mutanen ƙauye duk wanda yazo zai yi tambaya shi kofa a buɗe take to amma anas sai ya ce mu kuma mun fi son a samu mutumin ƙauye mai hankali wanda zai tambayoyi na ma'ana ba wanda zai zai tambayoyi na shirme ba kamar yadda kullum nake faɗi wato akwai conflict of civilization akwai matsalar fahimta kullum tsakanin mutumin birni da mutumin ƙauye don haka in kai mutumin ƙauye ne kullum sai kayi haƙuri in kai mutumin ƙauye ne mutumin birni ne kullum sai kayi haƙuri ma'anar waɗannan sahabbai su anas da suke 'yan madina duk wanda ka na cewa baƙauye baƙauye shi ɗan birni ne duk wanda ka na cewa ɗan bariki ɗan bariki shi kuma fa asalin mutumin ƙauye ne to zaka ga har yanzu ana samun batarnaka mutumin ƙauye zai ce ai bariki ba abin da ake sai ƙarya yace na kewaye garin kaf bangaren buba awo suke yi na fata an gane to shi ko mutumin bariki kullum da ya gani ya shigo sai ce duban shi wannan da gani sabon shigowa ne na ƙauye shi yasa sai aka waye gari da mutumin ƙauye da mutumin bariki an zama kamar Hassan da Husaini kai kamar Bakano da Bazazzagi duk inda Bakano ya haɗu da Bazazzagi zai latsa shi duk inda Bazazzagi ya haɗu da Bakano zai latsa shi haka duk inda Banufi ya haɗu da Bakano zai latsa shi haka duk inda mutumin haɗe da ya haɗu da bakan zai latsa shi wasa da abin nan haka duk inda basakwace da bayarabe suke zaka ga akwai wasa haka ko to haka aka yayi gari duk inda ka ga ba ƙauye bai faru mutumin bariki ba to bai samu dama ba ne shi ma mutumin bariki duk inda ka ga bai faru mutumin ƙauye ba bai samu dama ba ne nan shi ne take faruwa fa anas ya ce mukan yi sha'awar ba ƙauye mai hankali yanzu to yanzu kaga a jimillanta mutumin ƙauye sun ji haushi wato cikin makodan da ba su da hankali na'am Allah madaukakin sarki da kanshi ya ce al'arabu asabbu kufran wa nifaqa wa adbaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli mutanen ƙauye saboda nisanta su daga ilimi da malamai akwai wasu ɗabi'u da zaka ga suna yi waɗanda za ga cewa babu wayewar kai a ciki ina fata an gane kuma cikin hadisi annabi yana cewa man bada jafa duk wanda ya zama ƙauye to jahilci zai same shi ka duba da kyau ka gani jahilin barikin ya tafi ƙauye sai ga yana neman ya ci gyaran limamin sallah jahili ne a bariki shi ba mai karatu ba ne amma saboda yana kusa da malamai yana ganin yadda ake yin sallah ana tsaye da ruku'u da sujuda da ya tafi ƙauye ya zo sai ce wannan sallah ba haka bane kuma ba dalili yake da shi ba kawai shi na zaman shi ne da malamai Allah maraukakin sarki ya taimaka to ana so ce muka yi sha'awar a samu mutumin ƙauye mai hankali ya zo fa yas'alahu sai ya tambayi manzon Allah wa nahnu nasma'u mu kuma muna ji sai mu ƙaru da ilimi ana cikin haka fa ja'a rajulun min ahli badiya sai wani mutum daga cikin mutanen ƙauye sai ya zo an fahimta mutumin ƙauye ne ya zo Allahu akbar fa qala sai ya Muhammad to kaji irin ta ko ya Muhammad ya kai Muhammadu atana rasuluka dan aikenka ya zo mana manzo Allah yana tura sahabbai ya aike su su je su wa'azi ƙauyuka to ya je ƙauyen waɗannan mutane ne dan aikenka ya zo mana sabba ama sai ya riya cewa lana yace mana wai annaka taz'umu anna Allah arsalaka wai ka ce Allah ya aiko ka ina fassara karatun ne yadda yake don ka fahimci yadda larabcin na yake wai ya ce ka ce wai Allah ne ya aiko ka kala sai annabi ya ce sadaka eh gaskiya ya faɗa kala faman khalaqa sama sai mutumin ya ce to wa ya halicci sama kala sai manzon Allah ya ce Allah Allah shi ya halicci sama kala sai ya ce faman khalaqa al-arda ƙasa wa ya halicce ta kala Allah sai manzon Allah ya ce Allah ne قال فمن نصب هذه الجبال ومن بيا قوانين يككفاسو وجعل فيها ما جعل يسن إرن البركتان دكي تكي أتكنسو كدوب إشارة كدوب إشارة ina waɗanda suka karanta geology za su san darajar wannan magana duk inda dutse yake to akwai wani abu a cikin shi ko a ƙarƙashin shi saboda mutumin ƙauye ne yake tambaya annabi wane ne ya kafa waɗannan duwatsu sa'annan ya sanya abubuwan da ya saka a cikinsu duk wani dutse akwai wani resources akwai wata albarka akwai wani abu a ƙarƙashin shi kala sai annabi ya ce allahu allah ne kala sai ya ce sabbin da zai sama ina gama ta da allah da ya halitti sama wa halakal arba ya ainihin halitti ƙasa ya nasaba hadhihi jibal ya kafa duwatsun nan Allahu arsalak Allah ne ya aiko ka qala na'am annabi ya ce i qala wa za'ama rasuluk sai mutum ya ce haka kuma dan aikenka ya riya cewa anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa lailatina wajibi ne mu yi salloli biyar tsakanin yinin mu da daren mu ma'ana kowane yini kowane dare akwai salloli qala sadaq annabi yace dan aike na ya gaskiya qala sai mutumin yace fa billazi arsalaka ina gama ka da Allah da ya aiko ka Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umarce ka ka ce mutane su salloli biyar qala na'am manzo Allah yace eh wannan mutumin wannan riwayar ta zo ta kaitacciya ne za mu zo mu tattauna wasu riwayoyi da za ka ji asalin yadda al'amarin ya zo mutumin da ya zo a guje iso kofar masallacin annabi yana zuwa ya boris da raƙumin shi mutumin ƙauye ne gangariya da ya zo boris da raƙumin shi ya sauka ya sauka kuma ya shigo da raƙumin cikin masallaci ya samu ya durƙusar da shi ya ɗaura abin shi ya zo ce jama'a barkanku da asuba aka ce barka ka dai yace cikin kuwaye Muhammadu suka ce wannan farin mutumin nan da ke kashin gida sai matsa yace kai ne dan gidan Abu Mudallab yace ni ne yace na zo zan maka tambaya ne amma zan tsananta maka farka ji haushi na a zuciyarka annabi yace ba zan gida shine irin tambayoyin kaga alama hankalin ko wato akwai mutane da suke zaune a ƙauyuka da rigage da sauransu akwai wasu ɗabi'u da suke yi sai a ga cewa rashin hankali ne amma kuma wayewar kai ce wato shi ya ji abubuwa ne masu nauyi an ji an yi musu wa'azi a kai sai aka tura shi wane e kai ka saba zuwa birni je ka je ka jiyo mana ba haka ba kai ka saba zuwa birni je ka je ka jiyo mana maganan nan yaya abin yake to shi kuma da yazo dan kar a ji haushin shi sai ya muqaddima to ga irin jawabin da ya isa gare mu zan maka tambaya sai da yake zan tsananta maka kakka ji haushi na yanzu ka ga sai ya koro ya koro ya koro sai ce tsaya tsakaninka da Allah da ya halicci sama da ƙasa Allah ya aiko ka kai ka ce mu yi sallah biyar to daga nan kuma za ka gane kai kuma in ka iya tafiyar da mutane a yadda suka taho to za ka ci ribas sai sa manzon Allah ya fi kowa fasaha duniya da lahira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mutanen ƙauye ne mutanen shi ne cikin su ya girma za ka ji abin mamaki wannan mutumin ma ashe kawun shi ne daga ƙabilar halimatu sa'adiyya ne a garin su manzo Allah ya shanu ne ya san kan abudan shi dangin shi to yana daga cikin hikimar da'awa jama'a hikimar da'awa shine ka fita ka yi yawon duniya ka je ka mu'amalanci wasu mutane to lokacin da ka zo ka zauna za ka yi da'awa za ka iya fuskantar da yawa daga mutane da za su zo maka annabi ya shiga ko ina na ɓangarorin duniya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya yi mu'amala da mutane iri iri sakamakon wannan mu'amala duk wanda ya zo ya iya mu'amala da shi na fata an gane talauci ya matsa wa wani talauci a ce ya musulunta an yi mai wa'azi can a ƙauye ya musulunta yana ta sallar shi wannan talauci da ya dame shi sai ya ce ina hanyar madina haka ce da hanya sai kamo ya taho yana zuwa ba inda yake tambaya shine ina Muhammadin da ya kawo mana musulunci aka ce gashi yana zuwa sai ya shaƙe manzon Allah kai ka jifa musulmi ne ba kafiri ba sai ya ci kwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a ɗiba a bani saboda dukiyar ba ya baƙaƙen maganganu ba taku ba ta kaza kaza ya maganganu haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaskiya ne yana kashin gida sai ya tashi ko mutum yana biye da shi ya ci kwalashi ya ce kuɗi ba ku bashi dukiya da sunan musulunci aka tara ta shi kuma musulmi ne kuɗi ba ku bashi ya cancanta yake shi ne tun da ɗan najeriya ne eh ba da jali ya zo ya ci kwalaciya man ya ce a bashi gaskiya ne ya ba a bashi da shi ganin da ya ji yanzu za a bashi kuma sai ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma ya fara murmushi sai manzo Allah ya ce to amma ni kuma ta shaƙe ni ta ci kwalata na ji zafi sai ce ai mu a garin mu an ce kai an maka abu mutumin kirki ne ba ka ramawa sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ke nan manzo Allah ya murmuce ce kuɗi ba ku bashi manzo Allah ya iya mu'amala da kowa ka ga wannan mutumin bashi ya zo ya gabatar yadda yake tambaya dan aikinka ya ce kaza ina gama ka da Allah Allah ne ya umarce ka ka ce mana mu yi kaza mu yi kaza qala na'am annabi yace qala sai yace wa za'ama rasuluka dan aikin ka yari wa anna alaina zakatun fi amwalina cewa dukiyar mu akwai zakka qala sadaq annabi yace dan aike na yayi gaskiya qala sai yace fa billazi arsalak ina gama ka da Allah da ya aiko ka Allahu amaraka bi hada Allah ne ya umarce ka ka karbi zakka a dukiyar mu qala na'am manzo Allah yace eh قال يتي وضع أنا رسولك دان أيكن كياري يتي وأن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا أكوي أذن رمضان أشيكرا مبدا بذان شهر رمضان أتكين شيكرا دي شيكرا دام أذن شوتا قدانا رمضان قال صدق من يتي دفتيا وفدا قال سيتي فبالذي أرسلك إنا جمع كذا الله دي أيكوكا الله أمرك بهذا الله ني أمرتك كتمنا ني أذني قال نعم النبي يتي إيه قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا بل أي كان كيالي يتشيوا يهدي دين من رنك الزيارة من زيارة لكن الله غبيا بيسا مئيكو قال صدق النبي يتي بل أي كان يبسكيا قال من رواية شيني أيمين صحابي أنا سيتي ثم ولى سيمتم يجويا قال ينا شيوا والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan ƙara a kansu ba kuma ba zan rage ba fa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah yace la in sadaqa idan mutumin nan gaskiya ya faɗi la yadkhulanna aljannata to lallai sai ya shiga aljanna jama'a kun ji wannan hadisin a cikin hadisin nan akwai tambayoyi dangane da rukunan musulunci ko babu akwai to hujjar da ta sa imamu muslim ya ainihin wato kafa wannan hadisin ta tabbata kenan ina fata an gane to dangane da ainihin wato hani din nan ba kuma ta ba mun ce farko a cikin hadisin anas yana cewa an hana su ko eh qala muhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shay'in an hana mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake ainihin wato game da komai amma a nan sharhi mala yana cewa min mala darurata ilai abin da ya zama babu tilasi wa amma ma yahtajuna ilaihi faqad amara Allah bisu'ali an haythu qala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna fala tunafa bainan nafsayn ma'ana tambayoyin da ba su da ma'ana ne aka hana amma tambayoyin da suka zama wajibi wannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce ku rinka tambayar malamai in ba ku sani ba ina fata an gane dalilin wannan hanin man bayyana shi a jiya jama'a in ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yi musu wa'azi sai suka yawaita tambayoyi shine tambayoyin sai har aka wuce daga masu ma'ana zuwa marasa ma'ana shine sai aka kafa musu waɗannan dokoki Allah maɗaukacin sarki ya taimaka wannan mutumin da ya zo yake wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya jama'a sunan shi dumamu dan sa'alaba dumamu dan sa'alaba imamu Allah Ahmad ya kwararo hadisin shi gaba ɗaya amma riwayar Abdullahi ɗan Abbas a cikin wannan riwaya wadda take doguwar riwaya ce ita nake so in karanto mana gata ibn Abbas yake ba'asat banu Sa'ad ibn Bakar Bimam ibn Sa'alaba dangin halimatu sa'adiyya masu suna banu sa'ad dan bakar sun aiko dumamu dan sa'alaba wafidan ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine delegate shine wakilin su wurin manzon Allah faqadima alaihi ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ana khaba'irahu ala babil masjidi ya ainihin wato daure raƙumin shi ko ya durƙusa da raƙumin shi a ƙofar masallaci a cikin wata riwaya ta bukhari ya shigar da raƙumin cikin masallacin ne summa aqalahu ma'ana zai zama kenan a ƙofar masallacin daga ciki kenan da ya shiga sai tsaye da shi daga ƙofa ya durƙusar da su ya ɗaure shi summa dakhala al-masjid sai ya shiga cikin masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisun fi ashabihi manzo Allah na zaune cikin sahabbai wa kana bumamun rajulan jalda mutum mai ƙato gashi dogo ga ƙiba ash'ar mai gashi da yawa zaga tauni yana da gashi haka ɗabi'un larabawan ƙauye har yanzu za ka gansu a wurin aikin hajji sai ga ya saki gashi kamar na mace ya yi mishi kamar kitso haka ya sake shi ta gaba na ya sake shi ta gaba haka to yana da irin wannan gashi haka ya zubo shi fa aqbala hatta waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tunkaro har sai da yazo dab da manzon Allah fi ashabu yana cikin sahabbai fa qala sai yace ayyukum min al-muqabbil cikin ku wane ne dan gidan Abdul Muttalib fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah yace ana ibn Abdul Muttalib ni ne dan gidan Abdul Muttalib qala sai shi wannan mutumin yace Muhammad kai ne Muhammad qala na'am yace fa qala yace ibn Abdul Muttalib dan abdulmutallibin da nake ji inni sa'iluk na zo in tambaye ka ne wa mughlibun fil mas'ala kuma zan tsananta maka a wurin tambaya fala tajidanna fi nafsika kaka ji haushi na a ranka qala manzo Allah yake la ajidu fi nafsi fa sal amma badalaka ne maka alƙawarin ba zan ji haushin ka a raina ba duk abin da kake so tambayi qala anshiduka Allah ilahak ina gama ka da Allah ubangijinka wa ilaha man kana qablik da kuma ubangijin waɗanda suke kafin kai daga annabawa wa ilaha man huwa ka'inun ba'dak ubangijin waɗanda za su biyo bayanka daga cikin bayan Allah Allahu ba'athaka ilaina rasula Allah ne ya aiko ka gare mu a matsayin manzo qala Allahumma na'am manzo Allah yace haka abin yake قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا yace ina gama ka da Allah wanda ya aiko ka ubangijinka ubangijin waɗanda ke kafinka da bayanka Allah ne umarce ka ka ce mana mu bauta min shi kadai kan mu shirka wa an nakhla'a hadhihi al-andad mu cire waɗannan gumaka allati kanat aba'una ya abuduna ma'ahu waɗanda iyayenmu suke bautawa Allah suna hada da gumaka قال اللهم نعم النبي يجي قال سيجي فأنشدك الله إلهك إنا كما كذا الله أبنجدك وإله من كان قبلك وإله من كان كائن وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس ألا ني أمرتك أن يدنا نصلي قال نعم يجي قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها ibn abbas ya ce haka mutumin nan ya ta faɗin zakka azumi hajji da shari'o'in musulunci kaf yunashidu inda kulli farida yana gama manzon Allah da Allah a kowace wurin farilla kama yunashidu fil lati qablaha kama yadda ya gama shi da Allah a wurin yadda ta zo kafin ta hatta idza faraga sai da ya gama wa annabi tambayi annabi ya bashi ansa kaf qala sai ce fa inni ashhadu an la ilaha illallah to ina so da ba an bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna sayyidina muhammadan rasulullah kuma ina so da shugaban mu muhammad manzon Allah ne wa sa'u'addi hadhihi al-fara'i waɗannan farillai kuma duk zan yi su wa ajtani da ma nahaitani anhu kuma duk abin da ka hana ni zan bari thumma la azidu wa la anqus sai dai kuma ba zan kara ba ba zan rage ba qala thumma raja'a raji'an ila thumma sarafa raji'an ila ba'irihi sai ya tashi ya koma wurin raƙumin shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hina walla in yasduq dhul aqifataini yadkhulul janna wannan mutum da yake da kitso guda biyu ko gashi guda biyu da yanzu su gaba in ya gaskata maganan nan shi ke nan zai shiga aljanna qala fa ata ila ba'irihi fa atlaqa iqalahu thumma kharaja hatta qadima ala qawmihi wannan mutum ya kanta raƙumin shi ya hayo tafiya shi koma wurin dangi fajtama'u ilayhi sai suka taru fa kana awwala ma takallama bihi an qala bi'satul lata wal uzza yana tara su da jama'a suka taru sai ya ce fir Allah wadaran lata da uzza qalu ma ya bimam sai suka ce saurara ya bimam lafiya me wa'azi ya zo yayi wa'azi mun tambaye ka kaje ka binciko mana abu kuma daga zuwa kana tsinewa allolin mu yaya ma'ana har ka da da kai ko baka baka ba da haka ya fara fir da lata da uzza ina fata an gane اتق البرص والجزام اتق الجنون suka ce mishi kai lata da uzzan take tsinewa to billahi lazi ka ji tsoron kuturta da hauka kai ba ma gudu ya san darajar gunki ba na ba su haukata ka za su fesa maka guba za su sa maka kuturta lata da uzzan kai kala ce yake wailakum tur da ku kuma innahuma wallahi la yadurrani wallahi ba abin da suka isa su su din banza wala yanfa'ani ba su yi amfanarwa inna Allah azza wa jalla qad ba'atha rasula bayan Allah ya aiko dan aiki wa anzala alaihi kitaban ya saukar mai da littafi alqur'ani astanqidhukum bihi mimma kuntum fihi istanqada istanqadakum bihi mimma kuntum fihi ya zo ya amfani da littafin ya kubutar da ku daga abin da kuke ciki وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله yace wallahi bari ku jinni na riga na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi ne inni qad ji'tukum min indahu bima amarakum bihi na zo muku da sako ne na umarnin da ya muku wa nahakum anhu kuma da abubuwan da ya hane ku qala sai yace fa wallahi ma amsa min zalika al-yawm وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة wannan mutum ya ce na rantse da Allah wa ma'ana bayan da duk ya gama isar musu da ainihin waɗannan saƙonni gaba ɗaya sai ce wallahi tallahi inji ibnu abbas ya ce a wannan yammaci a wannan yinin da ya koma ba a kai yamma akwai wani namiji ko mace wanda ya rage a kafirci ba duk sun shiga musulunci قال يقول ابن عباس ابن عباس يتي فما سمعنا بوافد قوم كان افضل من دمام ابن ثعلبة tun da muke ba mu taɓa jin wakili mutumin kirki da ya amfani mutanen shi irin wannan mutumin ba saboda kaga maganar sahabi anas ta tabbata cewa mai hankali mutumin yana da hankali yana da saiti inda malamai suka tattauna matsala shin mutumin nan da ya iso a me ya iso a mushriki ya iso koko ya yi imani daga wancan wa'azin amma shi ya zo ya aikin da jama'a shi suka sa shi wannan saɓani ne mai tsanani a tsakanin malamai imam abu dauda da ya zo kan wannan hadisi sai kulla babin da ke bayani akan hukuncin shigan mushriki masallaci malamai suka tabbatar abu dauda ya amintu cewa mutumin nan bai musulunta ba sai da ya zo wa'azin a yayin da imam bukhari da sauran malamai su kuma suke ganin a'a mutumin nan a musulmi ya iso amma ya zo ya tabbatar da abubuwan in sun tabbata shi dama ya ba da kai wannan magana gaskiya ita ce daidai jama'a mutumin nan a musulmi shi ya iso ya riga ya gamsu amma mutanen shi suka wakilta shi ya zo ya tabbatar musu da maganan nan don haka yana dawowa ku ji da irin kalmomin da ya iso yana birabarin sai fara tsine walata da uzza ina fata an gane wannan hadisi kamar yadda kaji imam al-bukhari da muslim duk sun fitar da shi abu dauda da ibnu maja da nasa'i da tirmidhi da ahmad da darimi da al-imam abd ibn humayd da sun fitar da shi abu awana da ibnu khuzaima da abu nu'aymin dukkan su sun fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake babu shakka akan ingancin shi ya taka daraja mafi ɗaukaka ta inganci shine bukhari da muslim sun fitar da shi na daga cikin darasosin da wannan hadisi yake karantar da mu jama'a cewa salloli biyar din nan mutakarra fi kulli yawmin wa layla wa hiya ma'ana fi qawli wa hiya ma'ana qawlihi fi yawmina wa laylatina wadannan salloli biyar din ba sai ɗaya ka yi su ba ba kuma wasu ranaku ban da wasu ranaku ba har ka mutu za ka yi su kullum sai ka yi sallah biyar na fata an gane wannan na daga cikin babban kuskuren da wani babban lauya ya taɓa yi wallahu alam Allah ya gafarta mishi tunda musulmi ne gani fahimi gani fahimi ana hira da shi aka ce mishi kai musulmi ne yace shi musulmi ne amma shi ba mai tsaurin ra'ayi bane aka ce me yasa yake saboda shi gaskiya ba kullum yake sallah ba Allahu akbar Allah ya kiyaye na'am na'am eh wato ya zo yana gabatar da tambayoyin ne kamar yadda aka yi mishi su wato shi tun da wakili ne yanzu tambayoyin ba lallai ya yi daidai da fahimtar shi ba daidai ya yadda in ya koma zai iya kara kanshi saboda larabawa mutanen jahiliya ka karanta wannan sura hal ataka hadisul gashiya waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ke kewaye da su kullum suna son su samu bayani duwatsu afala yanzuruna ilal ibn kaifa khulqat wa ila samai kaifa wa ila al-ard wa ila al-jibali waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai yake so ya tabbatar shin tabbas Allah ne ya halitta eh Allah ne ya aiko ka eh kuma Allah ne ya ce kai eh kai daga jin tambayoyin waɗannan tambayoyi ne na yana son ya san kwaf ne eh
Allah ne ya aiko ka kawai zan bincika duk yanzu ya shi kuka ba shakka ba ce ba shakka ba ce shi yana da yaƙini amma yana gabatar da tambayoyin ne a matsayin wakili saboda haka yadda aka yi mishi su haka zai yi ma'ana mai wa'azin mai ya je ya wa'azi ne a dunkule to yanzu ana son a san farfasuwar abubuwa sai aka ce a tafi headquarter shi ne nan headquarter sai aka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane sannan wannan hadisi daga cikin darussan da yake karantar da mu shine a rinka samun malamai waɗanda suke za ka iya kiransu ka ce ƙananan malamai suna shiga ƙauyuka suna wa'azi domin a nan annabi yana tura waɗannan sahabbai suna tafiya ina ne ƙauyuka suna wa'azi ma'ana ko da shi da zai samu zuwa ba amma a rinka turawa suna tafiya suna yi jama'a wannan yana daga cikin abin da yake wajibi kun san cewa yanzu mutanen Niger Delta ba abin da suke so irin musulunci amma yayi bai karantar da su ita ce matsala na gaya muku mun je aikin hajji tare da su wani ya musulunta ne saboda direban tanka direban tanka ya tsaya a garin su mota ta lalace sun taimake shi ya gyara motar shi ya wuce musulmi ne ba haushi duk sanda zai taho daga arewa sai ya samu tsaraba irin ta mutanen arewa sai ya siya in ya je tsawon sai ya tsaya gaishe su ya ba su wannan sai suka ce su ba za su shiga addini irin wannan ibadar da yake suna so shi ne suka shiga addinin musulunci siyasa ta zo kuma suka goyi bayan siyasa shine suka samu kujera aikin hajji muna wurin aikin hajjin ne abubuwa sun rikice su mutanen wannan ƙauyen duk abin da ya rikice wannan direban tanka shine imamu malikinsu za su buga musu saboda haka ana wurin aikin hajji ne abubuwa su rikice sai suka buga musu
to a cikin jawabi ne sai suka ce mishi ai suna tare da ni sai ya haɗa ni muka yi magana sai ce to su rinka tambaya shi ne suke gaya min gashi gashi abin da a Niger Delta jama'a a Niger Delta a garin Wari a cikin jihar Delta din akwai tsarin da muka je muka same su suna bautar mesa mesa mesa wannan da kaje muka ke ba yasa wannan mutum jama'a gashi nan Dr. Abbas wannan rajistra na AB duk musulmi ne shi mishi albarka jama'a ku je ku ga lokacin da yake rijistara a makarantar petroleum resources wace ce wace ce a nan wari da darajar shi da PhD din nan nake yake shiga cikin wannan sun take ga shi nan doctor ne digiri ne amma zai ka biya biyu da brokin yana wa'azi saboda can brokin a cikin kuma kai turanci ke kyau wani dariya zai yi ya ce wa ga big big big grammar a nan sabiya shi yasa nake cewa wallahi Najeriya